الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alkamis wanda hakan ya yi daidai da uku ga watan biyar shine jimadanil ula watan biyar a musulunci hijira yau na da shekara 443 hakan ya yi daidai da takwas ga watan 12 miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan unguwar Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan rana muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon karanta daidai ya bamu kuma ikon fahimtar daidai ya bamu ikon tabbatuwa akan aiki da daidai wannan lissafi na wata a yau ya nuna mana cewa yau muna ƙasa da wata hudu tsakaninmu da ramadan idan Allah ya raya mu ƙasa da wata hudu za mu riski ramadan Allah ta'ala ka riskar da mu wannan wata da imani Allah ta'ala ka kai mu mu ga wannan wata da lafiyarmu da ainihin hankalinmu da rayuwarmu da kuma wadata cikin rayuwarmu ya Allah Allah ka isar da mu wannan wata mai alfarma mai albarka wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Ramadan ya kusa iya ta addu'a Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka isar da mu Ramadan ya Allah ka kai rayuwarmu wannan wata domin wata ne mai tarun albarka inda za mu tashi a yau ga masu bibiyarmu a littafi shi ne muna cikin du'a'ul istiftah al-istiftahi salah min yi nan ba ta ɗaya mun zo nan ba ta biyu to muna cikin addu'a ta biyu da mala ya kawo a littafinsa ta istiftahi salah muna cikinta lokaci ya ci mana a shafin littafi na saba'in da tara daidai gabar da mala yake cewa izan ta'ala jadduk haka ne yawa da yake ce subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka ma'anar ta'ala jadduka ai azzamtuka wa jalaluka wa ginaka ko azamatuka wa jalaluka wa ginaka duka wannan kirari ne ake wa Allah domin shine ya cancanta mai kirari shine daya daya kuma tumbatsatsan sarki wanda shine mai yi kan ayi mai so kan aso duk son ku idan bai daidai da son Allah ba zai yi ba duk kin ku idan bai daidai da kin Allah ba zai yi ba saboda kuma ta sha'ula illa an insha Allah son ku ba zai zama so ba sai abin da Allah ta'ala ya so saboda haka kirari ne da kuma kambamawa a cikin wannan addu'a ta istifta a mai namba ta biyu azamatuka wa jalaluka wa ginaka ai girmanka da burin ƙasarka da kuma wadatuwarka ya Allah kai ne wadatacce game da kowa da komai shi yasa suratul ikilas Allah ta'ala yake faɗa mana cewa Allahu samad shi Allah shine Allahu samad wanda kowa yake nufansa da bukata duk wanda zai roƙo Allah zai ce Allah Allah Allah shine Allahu as-samadu Allah wanda ake nufinsa da bukatu a farkon suratul nisa'i yana cewa da mu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wannan wanda kuke daga hannu kuke roƙonsa wal arham kuma ku kula da zumunci kar ka yadda zumunci yanki a hannunka kai iyayenka wajen tabbatar da zumunci a rayuwanka to shi Allah shine mawadaci wanda a wata ayan ko wata suran Allah ta'ala yake faɗa mana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata ko kace ku ne talakawa game da Allah subhanahu wataala alfaqra daga alfaqaru ne aliftiqar buƙatuwa buƙatuwa dukkan mai motsi da mara motsi a doron wannan duniya da ƙasan ƙasan ƙasa da ƙasan ruwa da samai da can sama da samman to dukkan wani kaunu to iya da buƙatuwa zuwa ga Allah komin abu yadda yake komin kankantarsa komin girmansa in dai iya cikin alam halittun da Allah ya to iya da bukata agun Allah bukatar na in ma ka santa in ma baka santa ba in ma sirriyan in ma jahariya kuma shi Allah iya fishi ma ga wanda baya roƙonsa ba domin kai in baka addu'a agun Allah kai mai girman kai ne innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin ibadati huna adda'awati duk wanda baya roƙona baya yin addu'a inji Allah to zai shigar da shi wutar jahannama iya kaskantacci kuma duk mutumin da ya fi ka addu'a to ya fi ka kusa ga Allah duk mutumin da ya fi ka addu'a ya fi ka kusa ga Allah kuma ya fi Allah ta'ala taimakonsa idan ya tashi wa al'umma to su ne sahun gaba-gaba tunda ta'arraf ila Allah fi raka ya arifuka fi shidda ka kokarin sabawa da Allah a lokacin wadata sai Allah ta'ala ya saba da kai idan ka shiga gargada ka kamar irin wannan lokacin ne yanzu ai duk an fada rami ko to lokacin da kake cikin wadata idan kullun kana tunawa da Allah kai ne sadaka kai ne kyauta kai ne zuwa gun karatu kai ne salloli kai ne karatun alqur'ani kai ne addu'o'i kai ne azumin nafila to duk wata guguwa in ta zo Allah sai ta barka ba guguwa da za ta fi da kai wallahi amma matsalar mu in mun samu wadata shan takiwa miki a galabiyar mu a istilahin fahimtar mu in kaga mutum yayi riko da addini yanzu kawai iya cikin wani hali ne wai ke alhamdulillah ga fuskokin ku na zama abin sha'awa to sai kai riko da addini zuciyarka a kullun tana damfara da Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala yana cewa allazina amanu wa tadama innu qulubuhum bi dhikrillah su masu imani zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah ya kuma amma a galabiya duk wanda zai zo gun darasi da kyakkyawan niyya da niyyar fahimta da ikilasi to damuwar wannan lokacin sai Allah ya dauke masa ita domin ka'idar allazina amanu wa tadama innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ya ce ala bi dhikrillah tadama innal qulub da ambaton Allah zukatan masu imani suke samun nutsuwa to Allah shine mawadaci kuma ko dan adam ne ma idan kana so ka samu abin sa ai kusa da kake matsawa ko ba haka bane kullun kana masa man to man to in aka tashi rabu ba maki a tuna da kai to kuma Allah subhanahu wataala shine zaka matsa kusa da shi ya jefar da kai ai Allah girman sa da karamcin sa yafi karfin haka ai idan kana son Allah ta'ala ya kula da kai ya zamto ka zama ɗan gari a gun Allah to ka dinga riko da addini kana yawan addu'a kana yawan roƙonsa sirran wa alaniya kana yawan roƙonsa ana al-laili wa ana an-nahar duk lokacin da ka samu dama ka roƙi Allah in Allah ya baka wata walwala duk kankantar ta ware wani abu a ciki taimaki wanda ba shi da shi domin Allah ya ce inna Allah ma al-abdi ma kana al-abdu fi auni aqi Allah iya cikin taimakon bawansa matukar bawan iya taimakon dan uwansa karkare ni abun da ke hannunka kafi wani kafi an suma ko naira dubu gare ka to kaddara a ciki kafin ka kashe sai ka taimaki wani naira ɗari ne naira hamsin ne wani matsalarsa naira ɗari ce idan ka bashi wannan naira ɗarin to a daidai lokacin matsalar ta warke to irin wannan masu buƙatuwar kana kokarin kana share musu hawaye kai ma sai Allah ya share ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man farraja an muslimin kurba min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurba min kurabi yawmil qiyama duk wanda ya daukewa wani musulmi damuwa a cikin irin damuwar da ake cin karo da ita a duniya shi kuma wannan bawan Allah Allah ya yi alƙawarin zai cire mai damuwa a ranar alƙiyama da abin da za ka ɗauka ka cire wani damuwa a duniya ya kai ka kwatanta shi da irin damuwar da Allah zai cire ma a lahira ai ba zai kwatantu ba ai ba zai kwatantu ba yanzu wallahi wani kwanan masara biyu ta ce damuwarsa idan ka sai kwanan masara biyu ka hada da kudin cefane ka bashi to wannan damuwar ka yayi masa ita wannan kuncin ka fitar da shi daga cikinsa in kuma kai da ikilasi da kyakkyawan niyya ka jira domin alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah tabbas ne ba irin alkawarin 'yan siyasar ku bane yawa su in sun faɗa da gaske ne inna wa'adallahi haqq alkawarin Allah gaskiya ne tunda ya ce zai fidda kai daga damuwar lahira to kai kokarin mutuwa da imani za ka gani amma lalle ilalla mu yi kokarin sabo da Allah subhanahu wataala a lokacin da muke da walwala a hannunmu da wadata a hannunmu da lafiya a jikinmu idan mun fada cikin damuwa sai Allah ta'ala ya kula da mu Allah ta'ala ka kula da mu ya Allah shine wagina ka qala ba'dul awam wa ansu daga cikin ammawan mutane gama gari kenan waɗanda ba su yi ilimin addini ba Allahu ya ƙul sai gaji suna cewa ai Allah ta'ala yana cewa lam yalid wa lam yulad Allah ta'ala bai haifa ba ko ba haife shi ba wannan gaskiya ne ba haifa Allah ba ko bai haifa ba shi kadai yake ba shi da abokin tarayya suratul ikhlas aya mai namba ta uku kaifa yuqalu ta'ala jadduka to ta ya za a ce kuma ta'ala jadduka ta'ala shi Allah maɗaukaki jadduka suna fasara jaddu da irin larabcinsu na abul abbi shi ne baban baba kaka kenan ko abul ummi ko baban mahaifiya ana ce masa jaddu da larabci abun wa jadun ummun wa jaddatun an gane ko mahaifi mahaifin mahaifi mahaifiya mahaifin mahaifiya shi ne ke ɗaukan kalmar jaddu shi kuma a larabce duk kalma idan ta zo sai a ga a wani santas ta zo kalmar kalma ɗaya za ta iya cikin santas sama da goma a larabci kuma kowace irinsu ɗaya amma ma'anarta anan ta sha bamban da nan mu ɗau misalin azzikiru azzikir idan ka ɗau kalmar azzikir tana nufin ambaton Allah an gane da kyau Allah ta'ala yana cewa inna nahnu nazzalna zikira kaga azzikira na alqur'ani ake nufi daidai yake da azzikiru ambaton Allah idan ka dau fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathira to nan wadhkurullaha kathiran ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar idan ka ɗau wa innahu la zikirun laka wa liƙaumika la zikiru a nan iya nufi sharafu ɗaukaka kaga duk kalmar ɗaya ce shakalinta ɗaya baƙaƙenta ɗaya wasalinta ɗaya amma ma'anarta anan ba ida bace anan ma'anarta anan ba ida bace anan to wannan harshen larabci kenan idan kalma ta zo sai ka duba a cikin wata jumla ta zo jumlar da kalmar ta zo ita za ta fassara ba mai Allah yake nufi idan ana maganar mahaifi ana maganar kamar gado to in kaga jaddu to kaka ake nufi idan ana maganar gado ko nasaba aka ga jaddatun to kaka ta wajen uwa ake nufi an fahimci wannan amma idan an zo wajen kirar Allah da maganar bunƙasa da maganar ɗaukaka idan an zo kalmar jaddu to tana nufin al'azmatu wal ijlalu girmamawa da kambamawa an fahimci maganar to wa'ansu sai su ɗauka idan an ce ta'ala duka kamar ana ƙaddara wa Allah kaka ai ya hasibu annal jadda abul abi suna nufin suna zaton cewa aka ce jadd aina nufin baban mahaifi au abul ummi ko baban mahaifiya walakin haza famun qati'a sai dai ma dai ce wannan fahimta fahimta ce mai cike da kuskure wala ilaha gairuka wala ilaha babu wani abin bauta gairuka idan ba kai bai Allah kai kadai ne ka cancanci a bauta ma bauta taka ce kai ka mallake ta duk wata bauta idan ba kai aikewa ba shirme ce aikin banza ne aikin baban giwa ne ba abin da za ta tsina ma a lahira ita kuma bauta shine aikin da Allah yake so ya da shi bauta akwai mai shakali kamar sallah akwai mai ka'idoji kamar sallah kamar azumin ramadan kamar aikin haji akwai kuma ibada mara da ƙaidi kamar yawan ambaton Allah yawan karatun alkur'ani yawan sadaka akwai ibada muƙayyada akwai kuma ibada mutsalaka ibada muƙayyada ita ce mai tsari mai lokaci mai adadi to nan ba a so ka hawar adadin ba a so ka hawar lokacin ba a so ka hawar ranar kamar ramadan dole sai ramadan ya zo zaka azumci shi kamar aikin haji dole sai watannin aikin haji sun zo zaka yi kamar sallah ba za ka hawar raka'a hudu ba a zahar al'asar isha ba za ka hawar raka'a uku ba magariba ba za ka hawar raka'a biyu ba a subahi dole inda Allah ya ce kaza kaza manzon Allah ya iyakance to ita ce ibada muƙayyada wanda duk abin da ka shigo da shi to zai iya rusa ma ibadar in kai gangancin shigowa da shi yanzu ka kaddara ka ce a sallan azhar magariba ai raka'a uku ake yi to ni ai ina ganin idan na tashi zan karo ta hudu nayi karatun qur'ani nayi tasbihi nayi kaza nayi kaza a ina ganin duk aikin lada ne zan kara to idan kai wannan karin ya rushe masallar ka tunda shi wanda ya zo da addinin ga abin da ya ce a yi masa irin wannan yake so a yi kuma akwai ibada mutlaka za ka iya zuwa ka dinga na filfili sai ka gaji kar ma ka kirga shi Allah ba zai manta abin da kai ba ka dinga yi in ka gaji ka kwanta wannan mutsular kenan za ka dinga yin azumin nafila ka yi yau ka sha ruwa gobe ka yi jibi ka sha ruwa kaza ya halatta kai ta yi duk tsawon rayuwarka Allah ba zai manta ba wannan mutsulaƙa ce in ka ga dama ka huta in ka ga dama ka yi zakka tana da kaidi in ka samu dukiya ta kai nisabi to iya abin da shari'a ta ce ka fitar iya nan za ka fitar in ba ka ƙara ba ka da laifi idan ka rage kuma ka da laifi kuma akwai mutanen da aka ce ka bawa su za ka bawa ka ga muƙayyada kenan tana da ƙaidi akwai kuma sadaka da kuɗi mutulaka yanzu za ka iya ɗaukan kuɗin ka ba wannan ka ba wannan ka kai can ka kai can sai ka gaji sai ka dawo ka daina wannan ba ta da ƙaidi an fahimci wannan to a gane ibada tana da ɓangare guda biyu akwai mutulaka akwai muƙayyada inda ake samun matsala ibada muƙayyada to duk inda aka samu ƙari ciki inda an ganganta yin ƙarin da gangan aka yi to ibada ta rushe domin kai kana ganin zaka ci gyaran Allah ko kana da tan manzon Allah ya ɓoye wani abu bai faɗa bane tunaninka da naka nazarin kaga za ka ƙara wani abu ya samu go addini hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya ƙara mata da take cewa mai gida yana cewa man ahdas fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu wanda babu shi a wannan addinin to sunan sa rusheshen abu raddun ko kuma an dawo masa da shi Allah ba zai karba ba fahimtu wala ilaha gairuka babu abin bauta da cancanta sai kai ya Allah ai la ma abu da haqqin siwaka ba wanda ya cancanci a masa bauta sai kai in ba kai ba ba wani wanda za a yi masa bauta ya Allah wa bina'an ala hadha tafsir gini akan wannan fasara in jimalan na kulu zamu ci innama nasma'uhu min ba'd al-amma abinda muke ji a wa'ansu daga cikin amawan mutane amawa kawai karaci karaci malamai suke yi jahilai ake nufi wanda ba su da ilimin addini Allah haka ne mana karaci irin ta yawa irin ta manyan malamai ya ce a awam ko amma to wallahi karaci amma a zahirin larabcin fasarar jahilai ake nufi kawai yawa malai ce nasma'u min ba'd al-amma wa'ansu daga cikin amawa min an ya ƙulu suna cewa la ilaha gairuka wala ma'abudi suwaka ai ba abun ba wani abin bauta gairuka bayan kai ko waninka bai cancansa a masa bauta ba kuma wala ma'abudi suwaka ba wani abin bauta wanda yake ba kai ba sai maliki ta laisa bi sahihin wannan ba magana bace mai inganci لأن لا إله غيرك تغني الله معبود سواك idan ka ce la ilaha ghairuka shikenan ba a buƙatar ka ce wala ma'budi siwaka ilahu din idan an ce al ilahu shine wanda ya mallaki bauta wanda shi kada yake wa bauta shine ilah hisa surar baqara take ba mu labarin wa ilahukum ilahun wahid abin bautar ku shine abin bauta guda daya idan ka ce la ilaha ghairuk tuguni ita wannan kalmar ta isar an la ma'budu siwak ba za ma ka ce la ma'budu siwak ba fa qul la ilaha ghairuk wa yakfi malam usaymin shimina anan kenan wa ana minal muslimin wa fi riwayati yawa higa na ma zai zo kenan wa ana awwalul muslimin a wata riwayar allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa atarabtu bi zambi faghfir li zunubi kaga ya haddace wannan sai dai matasa amma kaje ka haddace wajen subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya isa amma in dai mutum iya cikin wannan kwaram din haddace wannan zata masa wahala musamman a yanzu an fahimci wannan fassarar ta ita ce wajhatu wajhiya na fuskantar da fuskarwata fuskantarwata lillazi fadara samawati wal arda ga wannan wanda ya kagi halittun sammai da ƙasai hanifa wanda na karkacewa dukkan wani karkataccen abu na tsaya kan tafarkinsa shi ne fasarar hanif ai alma'il alil adiyan wanda ya kauce dukkan wani son zuciya ya tsaya kan addinin da Allah ta'ala ya dade shi shi ne hanif wa ma'ana minal mushrikin bana ɗaya daga cikin mushrikai inna salati cewa sallata da nake wa nusuki nusuk iya da fasara guda biyu idan ana cikin babin aikin haji ko watannin aikin haji idan an ce nusuk a can to iya nufin yanka na hadaya ko yanka na layya an fahimci wannan idan kuma nusuk ta zo a wani babin ba wancan babin na maganar aikin haji ba nusuk iya daukan dukkan aikin ibada iya fassarwa da ayyukan ibada sallata da sauran ayyukan ibadata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata dukkan lillahi rabbil alamin Allah ne mallake su Allah ubangijin duniya gaba daya ma'ana babu abin da zaka yi kenan face kana jiran ka ji umarnin Allah akan sa ba wai Allah kadai a masallaci ko a gun karatu ake tunawa da shi ba in dai ka ce wa mahayaya wa mati ka ce generally rayuwarka tana gudanuwa ne akan tafarkin Allah in kasuwa kake kana gudanar da kasuwarka a tafarkin Allah in a office kake kana gudanar da office ɗinka a tafarkin Allah in gona kake kana tafiyar da gonarka akan tafarkin Allah in dai ka ce wa mahayaya wa mamati rayuwa ta har zuwa ga mutuwa ta duka lillah Allah ne mallaki su ba zan yi wani abu wanda ya saba ma dokar Allah an fahimci wannan yawa wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la shi Allah ba shi da abokin tarayya a sammai ko a kasai ko a tsakanin sama da ƙasa Allah ba shi da abokin tarayya mutum ne ko aljani ko shidan wa bika wa bizalika umirtu da hakan kuma aka bani umarni ma'ana da wannan tauhidin da wannan me kauyen zuwa ga Allah da haka aka bamu umarni da haka Allah ya umarci musulmai mu tsaya akan wannan tafarkin wa ana minal muslimin ni ina ɗaya daga cikin masu miƙa wa Allah wuya wa fi riwayati no ana awwalul muslimin ni ne farko farko ina gaba gaba cikin masu miƙa wa Allah ta'ala wuya Allahumma antal maliku ya Allah kai ne mamallakin kowa da kowai duk abin da gani a samai da ƙasai da tsakaninsu Allah kai da mamallakinsa shi yasa ma yace kullu man alaiha fan wa ya baka wajhu rabbika zul jalali wal ikram komai zai kare komai zai kare a bar Allah shi kadai ne ba zai kare ba kuma wani gun yana cewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah bak abin da ke gare ku zai kare abin da ke ga Allah shine wanzaje ba ya karewa to Allah shine malik mamallakin kowa da komai la ilaha illa anta Allah baka da ba wani abin ba wani abin bauta idan ba kai bai Allah anta rabbi Allah kai ne mahalicci na makagin halittata wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi Allah na zalunce kaina wa atarabtu bi zambi ce Allah bai ba su wannan damar ba sai dai annabi ya nusar da kai hanyar da zaka samu lada ya nusar da kai hanyar da in ka bi kuma zaka samu zunubi in kai zunubin ya nusar da kai abin da zaka yi al-akhlaq Allah ka shirye da ni zuwa ga kyawawan dabi'u mutum ya zama mai gaskiya mutum ya zama mai amana mutum ya zama mai haƙuri mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai jinƙai mai iya magana mai yafiya mai tawazi'u wannan suna cin ahsanul akhlaq wanda wannan kuma in kana so ka gansu to ka binciki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan za ga za ga alhusnul khulq manzon Allah domin domin kyakkyawan halinsa shi bai taɓa ramo a duniya ba inda shi aka yi wa abu ya ce zan rama Allah ya kai mu 2023 za ka gani a wannan ba kalmar manzon Allah bace kuma ba kalmar mai imani bace wa wani bane mana abu kaza Allah ya kai mu wallahi zai gani ai wannan an saulayi ba layin addini bane manzon Allah baya ramuwa an masa an masa an yi wa iya kasa ba za a gane ba domin haƙuri da yafiya da karamci irin nasa in ka gama zan Allah ransa ya ɓaci ya yi faɗa to an taɓa addinin Allah ne an taɓa Allah an taɓa addinin Allah anan kan bayan shiru amma an taɓa shi an taɓa dukiyarsa an taɓa iyalinsa irin abin da Allah ya baka ka ba mu sai ke cato sai ka sake ni mana in ka sake ni sai na sa a je baitul mali idan da akwai sai a ɗauko a baka sai wannan bai hude ya saki manzon Allah sai ina ma'aji yake a ba wannan ma'aji ba ba wancan na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina aka yi ci gani ya ce je ka duba baitul mali da akwai wani abu sai je duba ya ce eh manzon Allah akwai ce dauko wani abu ka ba wannan sahabbai suna ta cizon ya tsaya za a yi mutum ya zo shaki manzon Allah kuma har ya ce a dauko abu a bashi ya ce ku dauko ku bashi sai shi ai kai mun karanta a attaura da linjila kai baka ramuwa bihudi ne ke bai ba manzon Allah da a tarihin ka da muka karanta a littafin mu kai ba mai ramuwa bane duk abin da aka ma ba za ka rama sadakata kai gaskiya tafiyar ka manzon Allah sallame shi akwai kuma Sumama bin Uthal ya musulunta daga baya amma da yayi kafirci kuma yayi ta'addanci ya zama dan sari kanoke ne sai ya labe kashe wannan musulmin ya bige wannan sai manzon Allah ya bada cewa a kawo shi ko da ransa ko bare a kawo shi akai sa a kawo Sumama bin Usal da ransa a kawo manzon Allah shi manzon Allah ce kai ne Sumama yace eh ni ne ya Rasulullah sai ce a nemo nugu a masallaci a daure shi a lokacin ba kurkuku a masallaci yake daure masu laifi aka daure shi a masallaci manzon Allah ya sa a kawo mai abinci da safe ya ci da rana da daddare haka can yayi kwana uku sai manzo Allah ce su mama ina ma ta yinka musulunta duk laifin da kai a baya sai Allah ya yafe ba sai su mama ce wallahi manzo Allah ni dai yanzu ba zan musulunta ba yace ba za ka musulunta ba ido shikenan ka ci gaba da zama ana wata wace garin yace su mama ka musulunta sai Allah ya yafe ma abin da kai a baya yace ba zai musulunta ba la ka sake wani wace garin ya zo mai taimaka musulunci musulunta ba sai manzo Allah ce sabai sake shi dubi sai ke cewa manzon Allah shine baka ce a kamo shi yi ne ya kashe wani fiye kashe kyale ce tafiyarsa sabai suka saki wasu ma mai tafi can ya tafi ya bar gari madina ko sai ya dawo ya dawo ya dawo ya shigo masallaci ya zo gaban manzon Allah ce manzon Allah yanzu na zo ga zan musulunta sai ce ɗazu da nake ma ta yin musulunci da kwanakin baya baka musulunta ba sai ce ai idan na musulunta a hannunku to ni kuma na bar abin goriya gun kabilata ta za a ce hida aka kama na musulunta tsoro ne sa na musulunta to amma yanzu na sami yanci na zan iya tafiya ko ina sannan kuma raɗin kaina da kyakkyawan halinka na dawo na musulunta yanzu abinda su ma mai yace kenan kuma ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa ya zama sahabi Allah ta'ala ya kare da su to manzon Allah ya fi kowa kyakkyawan hali yasa Allah ta'ala ke cewa da shi wa innaka lala khuluqin azim manzon Allah kana kan tada da ɗabi'u masu kyau na gargari wanda abin sha'awa ne ga kowane mai imani manzon Allah zai iya hana kansa ya baka manzon Allah zai iya cin bashi ma ya biya ma bukatar ka ba abin da dame shi sallallahu alaihi wasallam yawa la yahdi li ahsaniha illa anta ba wani wanda ya sai dora ka akan halayya mai kyau idan ba Allah ba Allah ne kadai ke shirye da mutum zuwa ga ɗabi'u masu kyau Allah ka shirye da mu zuwa kan ɗabi'u masu kyau ya Allah wasrif anni sayyi'aha ya Allah ina roƙonka ka kautar da ni daga munanan halayya ƙarya ha'inci yaudara munafinci mugunta hassada duk wani miyagun ɗabi'a to idan ka karanta wannan addu'a kana roƙon Allah ya kautar da kai daga su hine wasrif anni sayyi'a ya Allah ina roƙon kautar da ni game da miyagun ɗabi'u la la yasrifu anni sayyi'a illa anta wanda ba wanda ya sai ɗauke da kan munanan ɗabi'u sai kai ya Allah labbaika wa sa'adaika amsawarka ya Allah da girmamawa gare ka ya Allah labbaika ne amsawarka wal khairu kulluhu fi dik alkhairi duka iya gare ka ya Allah duk mai neman alkhairi ya nemi agun Allah washaru laysa ilayk Allah babu shari ta tare da kai duk wani mugun abu idan kai kaka jawa kanka ba ruwan Allah da shi ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da gani mai kyau ya same ka daga Allah ne mummuna kuma kai ka jawa kanka wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ba abin da zai same ku na wata musiba da tashin hankali fa ce ku ne kuka jawa kanku ku kuka jawa kanku kuma Allah ya ce wa ya'fu an kathir iya afuwa da dauke kai daga kan abubuwa masu yawa game da abin da kuke da laifi shine washaru laysa ilayka Allah ba a jingina ma shari ana bika wa ilayka ni daga gare ka nake zuwa gare ka kamar laman jawa la malja aminka illa ilayka kenan bika wa ilayka kamar inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un daga gare ka muke kuma gare ka zamu koma bika wa ilayka Allah daga gare ka muka zo kuma gare ka zamu koma tabarakta wa ta'alaik yawan albarkokinka da yawan daukakar ka ya Allah astaghfiruka wa atubu ilayka ina neman gafarar kuma na tuba zuwa gare ka ya Allah wa zai iya haddace wannan eh kuma ji dai roman da ke cikin addu'a da kirari ga Allah da roƙonsa akan alkhairai na duniya da lahira da kuma roƙonsa da gafarta zunubai roƙonsa da ma ado da kyawun halayya roƙonsa da ya ɗauke ka daga munanan halayya da kuma roƙonsa ya gafarta ma zunubi ya karɓi tubanka addu'a ce mai cike da falala da rumu Allah ya ba mu iko rawahu muslim an abi ya'la afwan rawahu muslim an ali bin abi talib imam muslim ya fito da wannan hadisi ya jingina isnadin sa zuwa ga sayyidina ali dan abi talib Allah ta'ala ya kare da shi qala yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam izabtataha salata kabbara su maqala manzon Allah idan ya ya bude sallah yayi kabbara sannan sai ya karanta wannan addu'a an wani goni sai ya ce subhanallah ko an dauka limadin ya manta ne ko ba ka bane wannan wajen rabin shafi guda ka gani idan masallacin yan kwaya kwaya ne sai gana cewa ana cewa liman subhanallah shi kuma ga abin da yake karantawa ba kwaji ne an gane da kyau wa fi riwayati li abi daud wata riwayar ta abi daud a cikin sunan nasu kenan at-tasrihu bi annahu idza qama ila al-maktuba magana wanda ta fito fili bi annahu yanda al'amari yake idza qama idan manzon Allah ya tashi ila al-maktuba zai sallata farilla kabbara zai kabbara su makala sannan sai karanta wacin addu'a a wata ruwayar kuma aka ce wa haza galiban fi salati layl iyayinta a sallan farilla amma a inda yafi yinta da yawa sai a salolinsa na dare sallallahu alaihi wasallam sai addu'a mai namba ta hudu dalun kenan mun yi a mun yi ba mun yi jim kuma ga dalun wayastaftihu salata layl iya bude sallansa ta dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima kana rasul sallallahu alaihi yastaftihu bi ko kuma kai musulmi kai kokarin bude sallanka ta dare da irin abin da manzon Allah yake bude sallah da ita wa huwa daga cikin irin addu'a da yake bude sallar dare da ita bayan kabbara ta farko zai ce Allahumma rabba jabra'il shi kalmar jibril ta zo da wajen ruwaya guda hudu wajen karantawa ko jibril irin wanda shi ne fi yawa a abin da muka fi karantawa ko jabra'il jabra'il jabra'il bidunin ya bainal hamza wal lam ko jabara'il ko jabara'il duk sunansa ne kuma kowanne ya zo da ruwa ya zuwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabba jabara'il wa mika'il wa israfil kaga manya-manya mala'iku kenan Allah ubangijin jibrilu ubangijin mika'il ubangijin israfil wannan mala'iku kowanne da ofis ɗinsa kowanne da gun gudanarwarsa an gane jibril mala'ika menene shi eh yawa mala'ikan wahayi ne duk wani sako da zai baro gun Allah zuwa ga annabi to mala'ika jibril ake aikowa an gane mika'il fa mala'ika menene na'am ban ji ba yawwa barakallahu fi shi mika'il shine mai kula da ruwan sama da tsirrai da kawo da da da poverty eradication da koran talauci an gane ko to wannan office din to yanzu mala'ika yanzu mika'il ka je ka roƙa mana mana mu muna buƙatar ofis ɗinka yanzu yawa israfil ba shi aikin mai gare shi yawa shi aikinsa ya ta ɓaci ba shi aikinsa shi aikinsa wannan shi kaɗai zai wannan aikin an ce tun da Allah ya halicce shi ya halicci kaho ya bashi ya danka masa ya sa a bakinsa ya ɗana ko jira yake ce a hura kawai on yaman getar di ko goya ke jira a ce kawai shi kenan kawai jira yake Allah ta'ala ya bashi umarni kawai amma kawai iyalan hada ne idan yace to busa shikenan magana ta kare kuma to wannan manya manyan mala'iku ne daga cikin mala'ikun Allah Jibril Mika'il Israfil zuwa su Malik zuwa su Ridwan zuwa su Malakul Maut suna cikin manya manyan mala'iku fadirar samawati wal ard Allah kai ne ka kagi halittun samai da kasai fadir kaga kenan wanda Allah baga sun fulagun kowa ba kai ka kage halittun samai da kasai alimul ghaibi wa shahada Allah kai ne kasan abin da ake a boye kuma kai ne kasan abin da ake a fili anta tahkumu baina ibadik Allah kai ne kake hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suke samun sabani cikin shi ihdini limaktalabtu fihi limaktulifa fihi Allah ka shirya ne cikin abin da aka samu saɓani cikinsa min alhaƙi bi izini Allah ka nuna min gaskiya cikin saɓanin da aka samu da izinin ka ya Allah ka gabar da manzo Allah ke faɗa kenan ba wai mutum ya doge dagi akan ra'ayinsa ba duk inda gaskiya take Allah ya fahimtar da ka ita kawai ko ta zo daga gari ka ko ba daga gari ka ta zo ba ko daga malamin ka ta zo ko ba daga malamin ka ta zo ba ko daga kungiyar ka ta zo ko ba daga kungiyar ka ta zo ba ko daga mazhabar ka tazo ko ba daga mazhabar ta kazo ba in dai gaskiya ce Allah ya nuna ma ita kawai yasa daga cikin addu'ar magabata suna cewa Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah kuma ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guji mata shi manzon Allah ya ce Allah ka halicce mu da cewa za a samu sabani a cikin mu sabani kam dole a same shi a cikin rayuwa domin da haka Allah ya halicce mu bai halicce mu zukatan Mustafa alayhi ne ba to Allah tunda ka halicce mu zamu iya samun sabani to ni roƙon da nake ma Allah nuna min gaskiya a sabani ba nuna min ra'ayina ba ina ɗan ra'ayi yi ku sauka daga ra'ayinku ku nemi gaskiya kawai duk abin da wani ƙungiyar ka ko ta maza baka ta ja ma layi in dai ba gaskiya bane ka gane gaskiya ka bar musu gayan su malalan abubakar tara muke cewa idan kiyama ta yi Allah ba zai tambaye ka akan ƙungiyar ka ba tunda Allah ma bai santa ba bai samu ta suna Qur'ani ba amma zai tambaye ka akan kaga gaskiya ka kika bi Allah zai kushina dinka kuma tuhume ka akan wannan duk inda gaskiya aka maka Allah ka dauke ta in an je meeting din sadi sadi ka ba su hakuri ya mu ga an ce kai kaza in kana tsoron su kace da Allah ku yi hakuri wallahi ne aban kuma kaga zaka yi karfin hali kace wallahi ne gaskiya na gani ga nas ya shine gaskiyar magana mana ya tunda dai duk ba addini zamu yi aiki ba kuma kuna yi mu ma muna yi an kana karanta nasi ko an karanta min na gani yasa nabi in kuma da nasin da ya ture wannan sai ku kawo in gani ko rikin yanzu ne ya ce amma da taya yi Allah wallahi sai amma da taya ce ka zo da sabon abu to amma dai ina baka shawara in dai ka gaskiya ka bi ta kawai dan adam ba abin da zai yi ma wallahi ka bi gaskiya ka dogara ga Allah kawai shine magana manzon Allah ya ce Allah ka shirye da ni gaskiya cikin sabani da izinin ka ya Allah innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah kai ne kake shiryarwa ga wanda ka zuwa ga tafarki madidici Allah ka shirya da mu zuwa ga tafarki madidici ya Allah wa bi ay wa bi ay wa bi ayin istiftah istaftah bi bima saha an annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yajzihi mai sallah inji malam Usman ya ce da kowace daga cikin waɗannan da ya kawo duka zaka iya bude sallar ka domin duka sun inganta daga manzon Allah ko ka ɗauta farkon ko ta biyun ko ta ukun ko ta hudun wacce kaga zaka iya yi to malam usaimin ya ce zaka iya dauka kai domin kowace saha annabi sallallahu alaihi wasallam ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ka dau wanda zaka iya yi ko kuma in kaga haddace su duka yau kai wannan gobe kai waccan jibi kai waccan amma ba a hada biyu ko ki dama kowace sallah ɗaya ake mata zaka iya yin azhar kai wannan la'asar kai wancan magriba kai wancan zaka iya daukan sati kana ɗaya ma zaka iya daukan wata kana ɗaya ma a dai samu a ce a rayuwarka ne duka karanta su gaban ga mutu ka taɓa yi da wannan ka taɓa yi da wannan ka taɓa yi da wannan ka taɓa yi da wannan idan sunna ta zo da tanu'i wannan shine hikimar sunna ta zo duk abu ɗaya ne amma ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan to ana buƙatar dai a rayuwarka ya zamto ka taɓa yin wannan ɗin to shine kowace sunna ka hau kanta kuma kana sa ran Allah zai saka ma kanta taqulu haza marra wa haza marra sai maliki ce za ka iya faɗar wannan a wani lokaci wacce a wani lokaci a hayanan haza wa a hayanan haza kaɗan wani lokaci kana yi wannan kaɗan wani lokaci kana yi wancan lita alama bisunan jami'a domin ka sanar da cewa su ba sunna ce gaba ɗaya an gane da kyau ko dukka sunna ce domin duka manzon Allah ne yi daga irin abin da shedan ya rayawa wa'ansu daga cikin mabiya addini a yanzu shine wa'ansu sai suka riƙe wata gaba a addini suka riƙe kamar tasu ce domin ba za su dawo su canja su ɗau wata ba su ma waɗancan ɓangaren he suka riƙe wata he kuma ake zan tasu ce da wanda suka riƙe wannan ɗin da wanda suka riƙe wata ɗin dimma buga ɗaya ne kuma shi manzan Allah ya koyar da wannan wani lokacin kuma ya koyar da wannan kuma ya koyar da wannan kuma ya aikata wannan kuma ya aikata wannan kuma ya aikata wannan bai tsaya a guda ɗaya ba kullum muna buga misali gamar harkar sallama a sallah yanzu wani amma da ake faɗa wanda ni a fahimta ta a abin kawai dai ana yin sa al'ada ce ta zo da shi kuma har ya zama jiki ga mutane a ce yau masallacin sallama ɗaya zan ji yau masallacin sallama biyu zan ji misali nake yi kaga wannan faɗar magana da wannan ƙudurin a fahimta ta kuskure ne sallama ɗayan da sallama bin duk manzon Allah ya koyar da su kuma duk yayi in har saɓanin da muke samu da gaske muna so mu kaule shi kana sallama biyunka wata ran ka zare ido kai sallama ɗaya kawai a masallaci ka juyo ka zare ido Allah wallahi idan an samu niyya mata baka ce manzon Allah ya ina da dalili aha yanan kaza aha yanan kaza in kuma sallama ɗaya kake wata ran kai biyu ka juyo ka zare ido dama da hujjar ka aljihu wani ya kama na ka ce manzan Allah ya yi wa kayar da huda huda rasulullah da malamanmu za su jajirce da wannan wala duk wata gabar ma za a daina yinta kawai aji kayi abin da ba a zaton za ka yi kuma ai suna ce tabbatar da shi in ka yi manzan Allah ka kwaikwaya ba wani katon kabe ba irin wannan dauriyar da kore shaidan din wallahi zai kore mana sabani a junanmu amma ya zai muna matafiya ɗin musulmai mabiya manzan Allah ahalus sunna sunan ku ɗaya ƙungiyar kuɗi sunanta ɗaya amma a ce ɗan wani abubuwa wanda reshe ne kuma ya kama kusa bani har wani baya amsa wani sallama wani baya amsa wani sallama wani wani reshe ɗinci ne duk kuma ana gidan musulunci ana gidan sunna malamai ku ji tsoron Allah ku faɗa mabiyan ku gaskiya idan abu manzan Allah ya kwace manzan Allah ya yi kawai ɗan adam ba abin da zai ma wallahi manzan Allah ne kuma ni aka shi aka turo nabi Allah ba Allah bai turo nabi shi ban ba manzan Allah ba idan ina bin ka ina ma kyakkyawan zato naga ka saba manzon Allah ni kuma na gane wala zan aje ka zan bi abin da manzon Allah yayi shikenan kawai fakat ku yi hakuri yawa manzon Allah ke cewa ahayana malaki cewa ahayana haza wa ahayana haza li ta'lama bi sunan jami'an domin ka sanar da wannan sunna ce gaba daya wala tajma'a baina amma ba a hadawa ka dauko rabi ana rabi ana rabi ana ba a yi shine wala tajma'a bainahu ba baina hakai ba a haɗa tsakaninsu in jama'ata baina ha khalafata sunna idan ka haɗa su gaba ɗaya ka ɗauka tsakuro a nan ka ebo a nan ka haɗa kai ɗaya to ka saba wa sunna wa dalilu zalika anna aba huraira dalili akan wannan cewa sayyidina aba huraira Allah ta'ala kare da shi lama sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta ƙulu manzan Allah mana ganin kana shiru idan kai kabbara kafin ka fara karatun fatiha manzan Allah me kake faɗa lam yadhkur lahu illa wahidan manzan Allah bai ambata a bahurira wata addu'a ba sai kwaya daya fakat wannan ɗayar ya faɗa masa daga baya kuma ya dinga cewa ko kai wannan ko kai wannan ko kai wannan amma ba a haɗa tsakaninsu a cikin sallah guda ɗaya fadalla haza ala annahu la yujma'a bainaha wannan iya mana nuni cewa ba a haɗa su gaba ɗaya ana yin ɗaya a wannan sallah ɗaya a waccan sallah ɗaya a waccan sallah ko ɗaya a wannan satin ɗaya a wancan satin ɗaya a wancan satin ko ɗaya a wannan shekara ɗaya a waccan shekara ɗaya a waccan shekara daidai da zai ma amma ba a haɗa su a lokacin kuma ba a nacewa a ɗaya an gane da ke ko ba za ka ce ni a ɗaya zan dage ba in tsaya to nan gaba idan ka ji wani iya wajen sai ka ɗauka ba daidai yake yi ba amma an ka san wannan ka taɓa yi ka taɓa yi in ka ji wani ya taɓa yin waccan to za ka tabbatar kan shi ma akan daidai yake hakan zai kawar da zargi zai kawar da saɓani matukar sunna in ta tabbatar da ba ku dinga leƙawa ko ina kuna yi wannan zai kawar da saɓani kuma zai ƙara samun haɗin kai ya ƙara ba mu zaman lafiya an gane da kyau ko wannan shine abin da malai mu ƙarshen magana kan du'aul istiftahi sala mun zo gabar da nake tunanin zamu tsaya akan ta insha Allah zamu tashi kan gabar at-ta'awuz neman tsari da Allah daga shedan abin jefewa a cikin sallah ko a wajen sallah domin shedanin ya cancanta ne matsarin Allah ga shi domin shedan iya kama na matsala iya sa aikin wansu ya rushe Allah ta'ala ya raba mu daga sharisa ina ganin zamu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kan laifin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa da mu da su mu samu shiga aljanna muna ƙara addu'a ga mu ga yaranmu iyalanmu da Allah ya ba mu Allah ka shirya mu tabarki madidici Allah ta'ala ka dora maka madidiciyar hanya ya Allah Allah muna roƙonka ka kawar da mu daga kan mummunar hanya ya Allah ka tabbatar da mu kan hanyar daidai ka karɓi rayuwar mu akan wannan tafarki ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka wannan kuncin rayuwa da aka yi ga ciki Allah ka mana dauki da gare ka Allah ka mana sassauci da gare ka ya Allah Allah muna roƙonka ka cika zukatanmu da tausayi da jin kai da imani Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya gudunmawar da ƴan uwa suka bayar a tsawon sati biyu na siyan wannan standard da muke ɗaukan karatu da ita to gashi nan Allah ta'ala ya kaddara ta samu kuma albishirin wasu wannan aikin wannan karfan ko shekara ɗari zai yi ko aji yake to ana rubuta malada tunda da niyyar da aka sai shi Allah ba zai kawatar da mu daga niyyar ba niyyar ita ce a ɗau karatu a haskawa bayan Allah wanda ba samu dama zuwa ba su gani in ka ga an daina rubuta ma lada to karfan nan ba irin ya zama ƙasa ne kaga irin wannan a nan ya kamata mu dinga sa gudunmawar mu a rayuwar mu account ɗinka ya dinga reading ko bayan ka mutu kana samun lada iya cikin sadaqatul jariya sadaqatul jariya ko ka mutu iya gudana ba zai tsaya ba saboda ka muna mana albishir Allah ya karɓa ayyukan da wanda suka ba da gudunmawar da wanda suke da niyya kuma a lokacin ba su da hali da wanda suke ɗawainiya wajen siwa da kawo Allah ya saka kowa da alkhairi kuma wannan iya ƙara haɗa kan musulmai duk matsala idan ta taso ni a shawarta mai walkamin ɗinta da kanmu duk abin da ya taso mana mu magance shi da kanmu tunda za mu iya yi ba abin da ba za mu iya yi ba amma ɗan abu kaɗan mu dinga yawon bara wajen honorable wani alhaji wani ni bai dace ba da mun biye shedan da wannan mayik din da wannan karfin wala ba mu sai zuwa da yanzu muna ce muna tabara to amma da muka sa abin a zuciyar mu zami ga mun mallake su mu an wuce gun kuma wannan sai dai kuma wata kuma Allah ta'ala ya karba kowa ayyukansa mun samu ƙari daga cikin masu taimaka wajen media ya sunan wannan ba wala malam sani ko yawa malam muhammad sani gashi nan Allah ya kawo mana shi ya ce shi ma ya shigo cikin wannan kwamiti na media zai dinga taimaka musu da yin dawo ga shi ko mu gaba daya wata rana in Allah ya kadara rayuwa ko jinya ko tafiya Abuja ta samu wani to ga za zai iya wakiltar sai zo ya ci gaba da aiki yawa ko ya je gona wajen masara sai ya zo ya kama aikin da daidai da hali ya kasance dai Allah ta'ala ya ba mu lada gaba daya Allah ya saka kowa da alkhairi muna ƙara yin yi wa junan mu addu'a Allah ya buɗa mana Allah ta'ala ya buɗa mana a harkokin samu mu ya Allah Allah ya ƙara mana buɗe a rayuwar mu hakimi da muke tare da shi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya karfafe shi wannan ijtihadi da yake Allah ta'ala ya amsa masa amsa mana gaba daya duk mai taimakon addini a koyi ko a fili Allah ka karba masa mai niyyar taimakon addini a koyi ko a fili Allah ya taimake shi mai niman niyyar kawo addinin mu matsala a boye ko a fili Allah kamar maganin sa na'am ha gani a rubuce ban gani abin da inda ya gani a rubuce daga nan ta fara mana a a daga nan ta fara ga gunda ya sa nan ba nan daga gunda ya sa nan ba ta fara in ya ce kowace za ka iya karanta kamar yadda ya ce wa ana minal musulmin ko kuma wa ana awwalul musulmin a wata ruwayar ce wa ana awwalul musulmin a wata ruwayar wa ana minal musulmin to duk wanda ka dauka yayi ba matsala akan sa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh